idan an nade sama sai Allah ya ce to kasar ma da ake kai wacce jama'a suka taru su ma a nade ta kasar ba zai yi sabi akan wannan kasar ba aka ce ubangiji me yasa ba ba ka yi sabi akan wannan kasa ba yace akai aka saba mun saboda haka wannan kasa ta yi daura sai ce da mala'iku akwai kasa a guri kaza maza nade wannan aje ajiya da kowace rashin fada wacce ba ta saba mun akai ba sai a nade wannan kasar yadda kaga za a nada tabarma ita ma yawa tubaddalu lardu kenan gaira lardu wa samawat waccan kuma na nade saman shi ma haka Allah ya faɗa alqur'ani yawa nada wasu sama ka bayyin sijilli lil kitab haka Allah ya ce a nade sama kamar yadda zaka sa ka nade takarda ka ajiye sannan wannan kasar a dauke ta Allah ya ce ta yi daula a je a dingine ta can waje daya dauko wata sabuwa shin kuɗa sabon annabi yayin da annabi yake bada wannan bayanin suka ce ya rasulullahi in an nade wannan kasa yayin nan da su mutanen nan da su mala'ikun nan da aljanu da kuma tsuntsaye da dabba ka ce duk sun taru to kuma an nade kasa ina suke yace fahim ala sirat yayin duk kowa kuma an jera mutane duk gaba daya kan sirat yake har a zuwa kin fada wannan kasar sannan a dama daga shiga hisabin malam kaga ana kirawo mutum ana tambayarsa abu da kansa yana faɗa in ya faɗa ya faɗa domin Allah gwanin hikima ne mai adalci mai hukuncin gaskiya idan wani aka raƙi budaci da kuka zamani da su a duniya sai su zo da littafin kan aiki tsaf domin yanzu nan akwai raƙi budaci da waɗanda duk kwana bakwai bakin aikin da muka yi za su rubuce akwai mala'iku a sama ta ɗaya a can majalisar su take waɗannan aikin duk bayan Allah na kwana bakwai sai su kai waɗancan na sama ta ɗaya idan sun kai musu takardun gaba ɗaya sai su karɓo waɗansu takardun sai su taho waɗancan kuma suna caji aikin suna caji aikin suna cajewa akwai littattafan da za su mai da wannan kuma rubutun na cikin wannan takardar su kuma ran da watan sha'aban watan rajab ya kama ran da watan rajab ya kama na shekara guda sai su tattara wannan littafin gaba ɗaya na aikin bayan Allah na shekara guda na maza da na mata da na mutane da na aljanu sai su tattara sai su tafi can da shi wajen ubangiji to ubangiji ga aikin bayan ka na shekara guda ga shi littattafai jirgi jirgi sai Allah ya ce to ku aji sai su ɗauko waɗansu sababbin takardun wanda har baɗi ba za su ƙare ba su ma haka za a haka kuma ake tun da aka faru duniya har a tashi alƙiyama haka ake sai ran tashin alƙiyama ran nan ne fa za a zo idan an zo da littattafan nan raƙibu da acidu su zo su ce bawan Allah mun zo shaida ka saba wa Allah muna tare da kai rana kaza lokaci kaza ka yi zina da mace wance take sunanta wanci ka je ka sha giya lokaci kaza ka yi tata lokaci kaza ka yi lido loka kai duk abin da kai mala'ikun nan sun sani yayi a rubuce suna karantawa suna karanta sai sun gama tsaf idan mutum ya ji abin zunubin nasa malam ya yawa bayan sun karanta alherin in ya ji zunubin ya yawa sai ya ce ƙarya suke bai yadda ba mutum sai ya ce ban yadda ba ubangiji wataƙila sun mun ƙari sai ubangiji ya ce to ya kake so sai ce ai ubangiji ka ce idan mutum an faɗa masa magana a wajen hukunci in yana da shaida ka shaida sai ce kana da shaida ubangiji ya ce kana da shaida ka ce ina da shi sai ubangiji ya ce to kirawo shaida sai mutum ya ce ga harshe na harshe ubangiji ya ce to harshe mai da maganar abin da wannan bawan Allah ya zamanin ka malam harshe sai ya dinga faɗa ya karanta alkur'ani da ni izu kaza sau kaza ya maimaita ya yi zikiri ya yi salati ya yi sulhu ya yi gaida mara lafiya ya yi salama bakin aikin harshe da ka aikata na alheri tsaf sai ya faɗa a gaban Allah sannan kuma ya koma ka zagi ne ka je ka yasa da ne ka je duk abin da yake kuma na sharri wanda harshe ne yake kulla shi ma ya faɗa sai idan an duba sai gashi daidai da abin da mala'ikun da suka rubuta a takarda sai ubangiji ce to ai wannan daidai yake da wannan da mala'ikun raqibu da da suka kawo sai mutum ya ce ubangiji ai ka ce shaida ba daya ake so ba ka ce in an zo a kuma ka shaida ya ce kana da wani ce ina da shi ce to kawo sai ce ubangiji ga hannuna ai da shi muka rayu malam hannun sai ce ubangiji wannan bawa naka ya ɗauki alƙalami da ni ya yi rubutun sunanka ya ɗau takarda ya yi karatu ya duk abin da hannu yake na alheri malam sai ya faɗa ko da yaƙi kai don taimakon addini sannan ya koma abin da ake da sharri kuma sata ne dukan wani ne taba matar zina ne duk abin da yake sako ne hannu da shi ake yi sai ya faɗa a gaban Allah sai ya daidai da abin da harshe ya faɗa da abin da raƙibu da cibi sun kawo sai mutum ya ce to ubangiji ai ka ce shaida uku ake so sai ce kana da wani shaidar yace ina da shi wane ne sai da harshe da na raƙibu da cibi kuma a lafiya ya je zumunci ya je makka ya duk abin da kafa take na alheri ta faɗa ta ce ya je gulma da ni ya je sulman da ni ya je gun kallon damba da ni kallon kokawa ya je gun lido da ni an je da ni gidan mata an je duk abin da kafa take tafiya kana saban Allah sai ta faɗa a gaban Allah yayi daidai da na haƙi ubangiji ya ce limanil mulkul yawma a shirin malam annabawa na nan har da manzon Allah gun ba zai iya magana ba yawma tashhadu alaihim mukinan arsalatu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna ko haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani sai ya ce a wannan ranar da harshen mutum da hannayensa da sawayensa za su yi shaida a gaban Allah bayan kuma shaidu ga sun ba da cikakken shaida ga kuma raƙibu da atid dama da su aka rayu sannan ubangiji ya zartar da hukuncinsa za ka garan nan malam ana kawo mutum a ɗebi wannan ya ka ƙara ka zage ni bayana ko kuma ka ci amana ta a gona ko ka ci min iyakar rumfa ko iyakar gida ko ka zagi ɗana ko ka harari ɗana ko ka daki dabba ta ko kuma ka ka- sannan ubangiji ya ce kana da wani shaida sai mutum kuma ya sunkuyi da kai babu shaida kuma ta ƙari ubangiji ya ce al yawma tujzi kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma a yau za a saka wa kowa abin da ya a duniya ba zalunci ko da miskala zarratin sannan Allah yake adalci a wannan gurin domin idan an yi taron kan Allah ya fara zartar da hukuncin sai ya bayyana akan gadon al'arshi kowa gashi yana jin sauti mumune su gan shi kafirai kuma su ji sauti ubangiji ya ce limanil mulkul yawma ai shi malam annabawa na nan har da manzon Allah gun ba zai iya magana ba annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu suna nan a taron sannan waliyan Allah dukkansu suna gun ubangiji ya kuma ta limanil mulkul yawma wallahi ba annabin da zai bude baki ya magana sai Allah ya kira wannan aya sau uku sannan an rasa wanda zai amsa sai ubangiji ya amsa da kansa sai ya ce lillahi alwahidul qahhar sannan wanda aka ce an taɓe masa sarauta ko da gida ɗaya mallaka idan ubangiji ya ce limanil mulkul yawma sai mutum yayi nadama ya ce ina ma Allah annabawa ne manzanni ne saboda mulkin da suka yi malam sai sun ce ina ma Allah bai halicce su domin suna zaton bayan wannan aya kuma Allah zai wa duk wanda ya sarauta azaba to malam haka za a yi kai hisabin in ya kai ya kawo tsakanin ɗa da mahaifi a yi tsakanin mata da miji ka ga mace ta ci kuma mijinta ta zo gaban Allah su ce ubangiji gashi mun yi aure da shi amma ni tun da muke da shi bai taɓa koya min alwala ba bai taɓa koya min sallah ba Allah bai gaya min yadda ake azumi ba Allah bai gaya min yadda ake wankan janaba ba balle wankan haila balle kuma wankan jinin biki ni dai mun zauna ina masa dukkan hidima ta biyayya Allah gashi na kawo shi domin na ga littafi na na karanta na gani kuma da kibudati da sun kawo lalle na gani wuta rani amma wannan miji shine amanar da aka danka shi a hannuna bai koya min ba ni ko ba da ikon kaina malam ran nan zaka ga ubangiji ya ɗebi alherin mijin ya dankara wa matar ta tafi aljanna mijin kuma ya tafi wuta haka ya zauna da ita kawai shi dai bukatarsa ka jifa fasikanci gurin musulmi wai mutum ne ya ce shi musulmi ne bai taɓa ɓata wa matarsa akan ta ƙi yin sallah ba bai taɓa ɓata mata akan ta kirke wato wata eh, fatawa da ya bata kan sallah ko kan alwala ko kan wankan janaba ko kan wankan haila ko kan tsarkake tufanta ko kan tsarkake jikinta ko gurin sallah ko irin lulluɓin da za ta yi sallar ya za ka ma wani bai taɓa ɗinka matarsa rigar sallah ba yanzu haka wani musulmin in ka tambaye shi kace wani akwai rigar sallah ko matarka sai ya ce ah duk tufan da nake so mata wani wani rigar sallah daban bai san ana yi ba ya bai san baya ba yanzu kai wannan ɗan ƙyallar ganin da kai da shi za a yi sallah turmi kasa ya fi kace a yi zane a yi riga a yi mayafi yanzu a jikinsa da su ne za a yi sallah waɗannan kaga su isa su ne mai ƙarancin mace idan mace fa za ta yi sallah bakin abin da yake zai bayyana a jikinta sai dai in ta yi su in ta yi sujada ko wata kila ba sani ba in ta sun kuya ta ta daga wato dinduniyarta ko ta baya a gajen sawunta nan ma in ba ɗinka sutura yadda ya kama rigar da mace za ta yi sallah so ake sai ta rufe yatsun hannunta sai kuma ta zuba a ƙasa tukuna sannan kuma ta lullubi a samanta sai ya biyo ya rufe ta gaba ɗaya kyaf ya zama ba inda yake a waje daga gungoshin inda zai taɓa ƙasa sai hancin kawai su wake ji mata suke sallah ina ruwansa shi da ya ya ce to ki rika yin sallah fa ya zubar mata da wannan yan guntayen turmi ɗaya an kasa shi uku kaga wanda turmi ɗayan bai wuce rigar da mayafin ba abin da za a yi da su kenan a yi mata jallabiya babba ta zuba har ƙasa duk tsawonta sai ta zuba a ƙasa sannan hannunta sai ya ɓata a ciki kuma sannan kuma a kawo ƙaton mayafi ta kifa a kai duniya kenan alaihi na min jalabi bihinna ka gani haka ake wa mata to yanzu wani namijin bai taɓa yi wa mata ba amma ran da dama ya neme ta da daddare hankalinsa ya tashi rannan yana son jima'i ce masa gaddama malam duk unguwar kowa ya ji duka zai mata rannan ransa ya ɓaci ai ba dan kira mai ki na kawo ki ba malam ɓacin rai kenan iri iri amma ta ƙi aikin Allah ba ruwansa ya ce to an gaya musu an gaya musu ba sa yadda to ni tun da na so zaman in mace ma ai ni dai na fita baka fita baka nan a ciki saboda lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ka tabbatar matar ka tana sallah dan ka tabbatar ka koya mata sallah yadda ake ta kuma koya ta kuma iya Allah ya ce ka zauna ma kai sallah da ita ya fuka je masallaci dan ka koya mata ta ga yadda ake sallah kai ka je ka tambayo malami ya gaya maka a karance ya kwatanta maka kuma bayan ya kwatanta ma in ka zo yin sallar ka ce wance tashi in kin zo tsarki ga yadda zaki tsarki in kin zo alwala ga ta yadda zaki fara ga gun da zaki fara wankewa nan gabar kaza ake wankewa nan gabar kaza ne ake wanke ta in kin gama ga abin da zaki ce to in kin zo kin tsaya za ni sallar nan da ke ga irin yadda zaki yankwala ki tattara mun mace ta aka ba ruwanmu da wannan mutum bai koya matarsa sallah ba yana zaune da ita kamar dabba da dabba shi dai ya wuce ta leke musu abinci dare ya biya bukatar sa ga yaya nan kuma ana taifa wallahi za ta kai ka kara gaban Allah Allah kuma ya hukunci ya kai ka wuce kai ta aljanna bai wasa ce kai ka nakar da ita in dai ta maka da'a yadda Allah ya ce ta kuma idan kuma ita wawa ce in an zo gaya mata tana ki domin wata mata fajira ce yanzu wata ka zauna da ita kace karatu zo ki biya karatunki sai ta ce kai ne ba karatu aka kani ba za ka matsa mun abin da ubana ma bai matsa mun ba kai za ka zo ka dame ni wata haka za ta ce ya ubanki tun da bai matsa miki ba ya zama da ke dabba kike ta yawo a garari kina neman ya ce ki tara kuɗi zai kai miki kaya ɗaki tun da ya harshe ki Allah ya rufa miki asiri ga wanda yace zo in koya miki abin da zaki shiga aljanna ai sai ki bi shi kawai to jama'a mu kula da matan mu kar mutum ya ce ba ruwansa akwai ruwansa kuwa lalle ne mu tabbatar matan nan sun koyi sun koyi ibada a ranar hisabin nan malam za ka ga wato wanda ya ɗaure akuya da tinkiya suna kiwo ko a guri ɗaya ko turkin su ɗaya idan faɗa ya tashi akuyan nan ta soki tinkiyar a taron alkiyama sai ka ga wato wannan tinkiya ta to ta kwanta gaban Allah ta ce ubangiji ga akuya can mai kama kaza da mai kama kaza din can yayin muna kiwo ko kuma a turken mu saboda suna da kahonni ba da shi in mun tashi motsi suna suka na Allah na ka ƙara ka saka mu sai ubangiji ya sa a jawo wannan awakin masu kafan sai a zo a kwantar da su gaban Allah sai Allah ya wata makin kahotu masu je su soki wannan awakin kamar yadda suka soke su sannan Allah ce kunu turaba ku zama kafa saboda tsananin adalcin Allah sannan kuma a ran nan ne za ka ga ubangiji yana zartar da hukunci sai ka ga itace wato bishiya guda sai ta jawo ta zo gaban Allah ta tsaya idan ta tsaya sai ka gare shi ya sako ya ce ubangiji ka ga lokacin da muna jikin uwar mu dinnan a duniya wato wannan reshen nan shine yake sama da ni yake ta gugata yake ta gugata sai da ya mai rauni Allah na ka karasa sai ubangiji ya mai da wanda ya karar ya koma sama Allah ya aiko da iska gun idan ga goga sai ya yi mai rauni kamar nasa sai Allah ya ce ku zama kasa kuma to balle mutum da mutum ya kaga za wannan irin hukunci akwai aiki a gaban mu jama'a kowa shirya abin duk da mutum ya aikata rubuta ake bari a manta ka san an ce man ku kiba karra wa man ku za karra duk abin da aka ce an rubuta shi ya tabbata kenan har abada yana nan abin da aka rike da kashi yake manta to balle ma Allah ko da ka rike shi baya mantuwa Allah bai taɓa manta wani abu ba da Allah na mantuwa da wata ran mutum sai wayi gari baya numfashi Allah ya manta da shi ko kuma ya rasa abin da zai ci to ka ga kwaro ma da yake kasa Allah bai manta da shi ba Allah ya mana sutura jama'a wato wannan aya da na faɗa ta cewa lalle mutum ya tabbatar da matarsa da 'ya'yansa ya koya musu ibada suna bin Allah ko kuma iya alkur'ani ya faɗa yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara duk mutumin da ya imani da Allah in mutum ya sake bai nema ba to ranar tashin kiyama ba abin da zai ci da Allah domin an baka rai an baka lafiya an yi malaman kai kuma an ajiye ka a cikin su ka ki tambaya gashi kuma an aiko da cewa tambayi din fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ko to jama'a mu rika tambaya to la yaquluna la wa aktsaruhum bal kabari aktsaruhum yawa yawan mutane la yaquluna ba su da hankali yawa yawan mutane ba su da hankali domin ba su fahimci komai Allah ne yake yin sa ba ko ku sun fahimta sun ki yarda ko ku bayan sun fahimta sun san hakika ne sun zo suna bin san zuciyarsu Allah ya ce to yawa yawan su dai ba su da hankali ne kawai
وما من آية الدنيا إلا له ولئن وإن الدار التي وبين الحيوان لو فاهم يعلمون Ubangiji ya ce wa ma bil hayatid dunya wannan rayuwar duniya bata kasance a bakin komai ba illa la hawun sai dan karamin wasa irin wato gadar yan mata da suke taruwa su wasan nan wala ibn da kuma wasa da irin kiɗa kaɗan nan ayi a gama a fashi haka rayuwar duniya take wa amal qurbu amma ita ibada fa min umurin lahira to wannan al'amuran lahira kenan abin da kai saboda Allah to shine na lahira li zuhuri samaratiha domin amfanin ta zai bayyana ita ibadan nan da zaka yi saboda Allah fiha tun daga nan duniya zaka so maganin amfanin har ka je lahira wa inna dara lahirata amma ka ga gidan karshe shine lahira lahiyar hayawani wallahi ita ce rayuwa mai tabbata wacce ba ta karewa mai daɗi kuma lau kanu alamuna ina ma mutane sun san wannan daɗi na rayuwar lahira da ba su zaɓi daɗin rayuwar duniya ba wato ita rayuwar duniyar nan da ubangiji ya ce kamar wasa take takan samu mutum yana rayan har mutuwa kuma ta zo ta ɗauke shi bai sa zuciya ita bace sanda kuma za ta ɗauke shi bai sani ba sannan ba da ikon kuma ya kubuce mata kana cikin harkar da ka sa a gabanka a nan ne ajalin ka yake kama kai a'a ba sai an aiko ma ka kusa mutuwa ko sai kai rashin lafiya ko kuma sai ka tsufa ba ruwan mutuwa da wannan baka sani ba gaban ka can sai ga zaki yana tuwa ba wanda za ka ihu ya maka gudunmawa kai ku ba ka da yadda za ka yi faɗa da zakin nan ka tafi gaba zakin nan ya kama ka ka dawo baya ma ya ganka mana sai ka duba gefe haka sai ka ga wata rijiya a kusa da gurin da ka duba ka ga rijiyar nan ashe rijiyar ita kuma akwai itace akan rijiyar wata biki akan rijiyar sai ka ce to bari in je nan cikin wannan itaciya in fake in gani ko Allah zai sa zakin nan bai ganni ba ya gudu mala shi kenan sai ka zo kawo itaciyar da kawo kana ganin zakin ashe ya gano ka yana towa yana towa kace to zakin nan in ya zo kan itaciyar nan gindin itaciyar nan ya zauna to ni kuma ina sama yake tafiya ya gani sai kai maza ka sako kamun zakin ya zo gurin sai kace ai mafi kyau ma bari in shiga rijiyar nan in makale tsakanin ka ban je cikin rijiyar ba ban kuma ga zai iya fitowa waje zakin ko ba zai iya leƙa ya samu ni ba na kuya ana mala yayin nan sai ka shiga kaɗan daga cikin rijiyar da ka shiga zakin nan malam da towarsa sai kawo turjiya sai ka tsorata kaga kamar zai kama ka da ka birgita sai ka ce bari in hada karkashin rijiyar saboda babu ruwa to saukan zauna a ciki zakin nan ba dai zai shigo rijiyar nan ba malam kana tafiya ƙasa ƙasa ƙasa sai ka hango wani rikakken bakin miciji a cikin rijiyar kuma yana kwance a can ka ce to ya zan yi kuma kenan sai ka ce to bari in daɗa yau sama ga wata saiwa na gani ta itaciyar nan wacce ta gilma rijiyar tsakiyar ta haka bari in je in zauna akan rijiyar nan in akan sai wannan in rike ta da kyau in na rike dai zakin nan ba zai leko ya kame ni ba macijin nan kuma da yake kasa ba zai iya kawo ya kama ni ba har yayin da zakin nan ya gaji ya tafi na su ka faɗa ka sai ka zauna akan saiwar kana nan kana nan kana nan zaune mara sai ka ce to wannan zama kuma har yaushe kana tunani a zuciyarka sama za ka yi ko ƙasa za ka yi ka gaji dalilu a jikin wannan saiwa can maran sai ka duba daga dama da kai wajen da sai wata kullo sai ka ga wani bakin bera ya kullo ta wajen mai kama da gafiya yana ta gurgura yana ta gurgura wannan saiwar ka duba wancan gefen sai ka ga wani farin bera can mai kama da gafiya shi kuma yana gurgure sai wata can gefen idan ka fito kai o sama zaki ya kama ka in ka sukuce kai kasa ka fada kan bakin muciji da haka ba rayuwar duniya kenan mana kana nan cikin haka ba yadda zaka dole ka hakura can mana shi kenan mana wap sai wannan beraye ne suka yanke sewa sai kai kasa sai ka fada cikin cikin wannan rijiya kana fadawa macijin nan kuma sai ka duka malam abin da ka ji tsoron kenan mutuwa ka gujewa zaki yanzu ga macijin kuma ya kashe ka haka rayuwar duniya take aka ce to sai da na isa menene kake nufi da wannan yace ina nufin zakin nan da na faɗa wato mala'ikan mutuwa kenan inda duk kake tafiya mala'ikan mutuwa yana kallon ka mu an ce mala'ika Azra'ilu duk duniyar nan yana kallon ta kamar ka saka sulai daya akan faifan nika haka yake ganin duniya in dai sulai zai koya maka akan faifan nika to mala'ikan nan ashe ba zai iya ganin kwano a duniyar nan ba kenan haka zakin nan yake aka ce to wannan ya itaciya da ka faɗa fa yake wannan itaciyar ita ce duniyar da muke cikin ta kuma gaba daya aka ce to wannan rami fa da ka faɗa ce kabari kenan wannan ita kuma kumurcin nan da ka faɗa a cikin rijiyar fa yace wannan ita ce wa mutuwa yace to wannan bera hari da baki yace dare da rana su ne masu yanke kwanakin mutum har su gutsure kuma ya mutu jama'a kun jira rayuwar duniya in mutum zai shagala ya shagala in mutum zai kintsa ya kintsa kayansa tafiya ga kanan tafiya ce wacce an tashi kwabo ɗaya ba za a baka guzuri ba in an baka man kaje can ba a sai da abin sayarwa ba ne ka saya ka gani sannan ga tashar kiyama mai azaba rayuwar lahira Allah ya ce ita ce mafi kyau laukanin alamu da mutane sun kasance masu sani ya sai su bar duniya su zaɓi aikin lahira.
وإذا ركبوا في الملك كانوا لا مؤذين تكفين فلما نجاهم إلى البر كانوا يجرون Saura rikin motsa fulki yayin da mutane suka hau wato kan jirgin ruwa ko kan mota da awuliya suka ji suna ta roƙon Allah malam suna ta roƙon Allah. Mukunin sila lahu dina suna masu tsarkake addu'a gare shi la da una ma'ahu gairahu ba za su kira wani Allah a cikin motar in sun ga za ta faɗi ba. da mota ta soma malam rawa ta je nan tana yi kudu da arewa tana sakin hanya tana dawowa sai ka ji ana la ilaha illallah subhanallah la hawla wala quwwata ka gani Allah yake kira kuma la Allah fi shiddatin domin yayan suna cikin tsanani la ya kashifu illa wa sun tabbata banda Allah ba ni tsere da su daga musibar wannan ko ku a jirgin ruwa suna ciki a ce jirgin ruwa nan iska ta taso ko ya huje Allah za ka ji ana roƙo ko a jirgin sama mai jirgin ya ce kafa ta ki fitowa ya ce ya yi kafa jirgi ta ki fitowa ko ya ce mai ya ƙari ba wanda za ka je na kiran gunki kuma Allah za a ki kira a zamanin falamma na jihu mu ilal bari yayin da Allah ya tsere da su suka taka tsauri daga daga cikin kogin nan suka haye ko kuma daga mota suka jirgin ya sauka lafiya ya za mu yi shiri kuna bihi sai su rika tara ubangiji da wani suna cewa wannan matukin mota ya iya tuki ba da haka ba yau da mun kide ko wannan mai jirgi ya iya ba dai za ka ji an ce yau Allah ne ya tsira da mu ba a'a sai an ja wani abu wanda za a ce shine dalili Allahu akbar dalilin da Allah ya gaya musu wannan wato ka gani yadda suke a zamanin nan in za su hau kan jirgin Allahu akbar لأن الكفار سوكا غير كانوا سوكا كان سي دارك بالبحر يا إن ذا سو جيرجين ruwa su ga kogi hamalu ma'amul asalam sai su dauki gumakan su dora a ciki mai guncin dutse sai ya dauka mai laika ce ya dauka mai na karfe ya dauka kowa sai ya dauka wai wannan guncin ya taimake su a cikin ruwa fa gaskar dak riyahu yayin malam da iska ta kwallanta jirgin ya nan tangal tangal jirgin ya nan kamar zai kife alkuwa da bari kowa sai ga yana daukar gunkin yana jefa a kuma ya ki masa amfani sai ga ga gunkin kuma ga jirgin zai kife kowa sai ya dauka kuma sai ya da gunkin wa qalu sai ka ji kafiran suna ta ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah ya Allah an manta da wadancan gumaka duk azubar wada Allah sai su ta roƙon Allah mukhlisina wato suna masu tsarkake roƙon Allah kalatul kalbi amma fa sai yayin da ransu ya baci sai ga bakin ciki sannan za su san Allah ba haka ba me kace يأكلون آباءهم ويتمتعون وما يعلمون ne ya kama wasu ra'ayin wannan ne da su butulce wato da abin da Allah ya ba su na ni'ima ya tsirar da su albarkar sunansa sai su butulce kuma su rika kama sunan gumaka wani ya tamatta'u domin su ji daɗi bin tima'ihim ala ibadatul asnami saboda sun tattaru cewa suna bautawa gunki suna bautawa Allah Allahu akbar me kace
أولهم يروا أنا جعلنا وهنا لنا ويتوفى الناس في يومهم أولم بعد المؤمنين وبنعمة الله يقولون fasaba ya alamu na Allah yake tun da yake ni ne nake tsirar da ku in kun tashi wahala ko talauci ya dame ka ka ki roƙon Allah ko ka roƙi Allah Allah ya baka abin da ka samu wadata sai kace ba dan wani ba da ban samu kaza ba ko ko wata wahala ta same ka kana ta roƙon Allah da Allah ya yi ma sai kace ai wani ne ya yi min abin nan ba dan shi ba da na sha wuya ka manta da Allah yace dole sannu ka kai karshen lamarin ka awa lam yarau yanzu ba su yi sani bane ya alamu ba su san bane Allah ja'alna harama naminan ni ne na sanya garin maka mai zama harami amintacce eh wai ta kaɗa nasu min haulihim ga kuma ana zuwa ana yaƙe mutane kewayen maka dukkan garin laraba ana zuwa yaƙi amma ba a zuwa a ci mis- a ci garin maka akalan wa sabiyan a yaƙe waɗansu a kashe waɗansu a ribace waɗansu larabawan amma maka tana nan lafiya lafiya ba san ni ne na kiyaye su bane aka bilbaɗin yumi nuna yanzu a ce da gumaka ne za ku ba da gaskiya wa bi ni'matillah ya kafuruna sannan ku kafirce wa ni'imar da ubangiji ya ba ku ta tsere da ku da yayi da ishki- da ishirika eh bi shirafihim kuna tara ubangiji da waninsa cikin bauta mhm ومنعنا ممن اهتدى على الله كذبا له كذب بالحق لما جاءه أليس جعلنا مثلا للكافرين babu daya cikin halittar Allah wanda yake mafi zalunci babu azalimi kamar wanda ya kaji ƙarya ya dangana ta ga ubangiji da ana sharaka bihi shine yana bauta wa wani itace ko wani dutse ko wani karfe da ya sassaka shi sannan kuma yace wannan abin wai zai cece shi lafiya ya mana abu mu lalai qarbu lalai lalai faki nan da ubangiji ya hana sai yace su daina bautar gumakan sai suka ce da annabi wannan gumakan da ka gani duk suka sa musu suna suka ce muna bauta musu ne in an je lafiya wato su ne za su kai mu ga Allah su kusanta mu ga Allah kai domin su bayan Allah ne su ma Allahu akbar Mm. Allah ya ce kuma waka gawa bil haƙi bayan wannan kuma suka ƙaryata wato gaskiya ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ba gaskiya yake faɗa alqur'ani bala ma dahu yayin da alqur'ani ya zo masa a laysa fi jahannama sawal lil kafirina yanzu ma wani bai tabbata bane ga kafirai cikin wata jahannama fi hadalika eh wa huwa minhum Allahu akbar lalle mazaunin su ta jahannama masu ƙaryata ubangiji eh, da kuma alqur'ani da annabi Muhammad da kuma bauta wa wani Allah to me kace والذي جعله فينا ناديا له سبلنا إن الله لغني مؤمنين wallazina jahadu fina kaga waɗanda suka yi kokari cikin lamarin ubangiji fi haƙina cikin haƙƙin ubangiji lanadiya nan su bulana Allah ya ce wallahi sai na shiryar da su ta farki na wanda za su dace da abin da suke nema wato kun gani cikin abin da ake gudu da cewa ana bauta wa gunki kamar misalin mutum ya so wani abu na sassaƙa an yi masa sura mutum ko sura dabba yana bauta mara ko kuma baya bauta mara ya ajiye a gida ko na karfe ko na dutse ko na roba ko na tsumma ko na menene domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikan rahama ba zai shiga gidan da aka ajiye sura a cikin ta ba gidan da aka ajiye abu mai hoton mutum ko mai hoton dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikan rahama yayi salama da wannan gidan kenan har abada shi yasa ka gana sai ya kullo mana da ƴaƴan nan da yake na roba kaga ga shi nan wani mutum sai ya je da kuɗinsa wai an haifar masa ɗa yana munna ya samu ɗa ko ƴa so mata hoton roba na doki ko na ko na mutum kaga mutum ga shi an ɗan hotonsa har da alamar ga ga ƙafafu ga hannaye ga hanci ga ido har da gashi kuma sai mutum ka gani wai shi musulmi ne sai zai so wannan abin ya kawo gidanka to ran da ka shigar da wannan cikin gidanka wallahi duk wanda ya mutu a gidan mala'ikar rahama ba zai ɗauransa ba mala'ikar rahama ba ya ƙara shiga wannan gidan ran da ma wani ya mutu ko kai ko matarka ko ɗanka ko bako ne mala'ikun azaba za a sa daga wuta cikin mala'ikun azra'ilu su to su fusgiran su kai can wuta saboda wannan hoton roba da ka zo ka ajiye wa ɗanka ko ɗanka ka san cikin akwai masu yi ko to jama'a musulmi ne ku daina la da kullum mala'ikatu rahmatu darun fiha suratu ko mala'ikun rahama maza Allah yace ba za su yi ga gidan da aka ajiye suran wani abin halitta na Allah ba sannan kuma bayan wannan idan mutum ya saki Allah sarki amma dai na fara tsakaninmu da shi Allah ya isa yanzu dan Allah ya kuka gani a makarantun nan namu na zamani da ake koyar da ƴaƴanmu yanzu dan Allah ciki ba a koya wa yara a ce su gina wani hoto na tabo ana koyawa a ce su gina da tabo ko a ce ko su yi doki ko su yi jaki ko su yi wani tsuntsu da tabo ko ba ma na zana a takarda ban ji gara na zanawa wannan an gane sun sa ba yawa amma kaga wanda aka ce ku gina da tabo din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yake wato yace duk mutumin da ya gina surar wani abu cikin halittar Allah abin da ya kama daga mutum daga dabba daga tsuntsu in dai halittar Allah ce wacce take da rai mutum ya gina irin hotonta ko ya tsere irin hotonta ko ya sassaka irin hotonta ranar tashin alkiyama ubangiji zai kama mutumin ya saka shi a wuta